أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد أمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من يوع الله سبحانه وتعالى godiya a wanda da falalansa ne ya hada mu a wannan makaranta makaranta mai albarka domin gudanar da shi daga cikin darsa na addinin musulunci da aka saba karatu a cikin babi na goma sha takwas wanda ya karantar da mu sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan maganar zaka to yau kuma a gefe ɗaya wannan babin zai karanta da mu bid'o'i a cikin sha'anin zaka kuma ila ko na ba akwai sunnarsa akwai bid'a wato kishiyar sa kenan al bid'u bid'o'i sai zakka cikin zakka wa ma ma'adar nasu so yace kaga abinda mutane suka faro shi shi hadar babi cikin wannan babi allazi huwa babu zakati wanda shine babin zakka min labir shidani yace nabir oyin shidanci wa min dalil iya daga wancananka tashiru idaiha dinke ta bayar da zakka ba da wudu biha bayan wajabarta ila yau ajura wasu za su ce sai ran ajura su bi da zakka wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ne yau da aka haramta a gamar malamai li'annahu yajibu don ya wajaba ala kulli wa ana ko kowane mutum an yi zakiya malahu ya zakkaci dukiyarsa bi tamami haulihi a cikin shekararsa ba shekarar wayana ba don haka ba sai mun hada lokaci dai ba to ko da ke wasu malamai sun kawo idan kaman aka ga kar a samu shagala ko mantuwa to ana iya canza zakar sai a mayar ta wato lokacin da wani mashahurin lokaci amma yadda ake mara canji an ce ana biya kamar kaddari an yi wata uku da fidda zakarka ko wata hudu da fidda zakarka kuma kana son yanzu ka canza ta da dawo yanzu to sai ke lissafin kudinka kaga kudinka yanzu nawa ne kudinka dubu ɗari kaza ko miliyan kaza ka yi miliyan kaza ma dubu ɗari ma ko dubu ɗari kan ne zubar kai zakawa ko dubu ɗari kan hari da tasiri da tara kan ka ka aje ba za mu zo wajen ka ne mana ba da kai ba ta ina za biyu za wuce haka kudin sun lalace dinar ashirin ne fa dinar ashirin nan da da jaka ɗaya ne eh ɗari biyu na jabi da naira biyar mutum da jabi da zaka a kalan ɗari biyu a jabi da zaka shi ne zai tafi dinar ajiyar ina fi da naira biyar haka a jabi da zaka a ce wani sile hansun ya fitar sile hansun ai kuna ma ya lalle eh kai ta kaku kana doro kawai ka ka fi da daga zuwa to shi kenan idan ka irga kudinka sai ka ce to kudinka miliyan kaza ne to nawa ne zakar ta kama kamar ka da kaya lissafa kudi da kayan sago da aka samu misali a cikin miliyan arba'in nawa ne zakar ka kenan miliyan ɗaya za ka bayar sai ka ce to miliyan ɗayan na raba ta goma sha biyu saboda shekara na da wata nawa wata goma sha biyu ka ji ko to shi kenan to sai ka ringa daga san da ka fita da ka zuwa yau ka dauko kashi daya na wata daya ka dauko kashi daya na wata daya ka dauko kashi daya na wata daya ko wata nawa aka samu in wata uku in wata biyar in wata shida sai ka tara na abun da ya riga ya wuce daga ran da ka fita zaka zuwa yau na wannan watanni to wannan sai ka miƙa wa mutane kamar yau ka shirya zakar wannan kuma sauran sai ka hada cikin gudi a ci gabar nema to sai baɗin wannan watan ya dawo yanzu ka ka kawar daga can zuwa nan to amma ya kasance wani dalili muhimmi ya sa ka kawara ba don ra'ayi kawai ko abin da ya kama da wannan ba yawo an gane ko saboda shi za wata ke kokari yanzu yan boko yawanci suna mai da zakar watan daya saboda yana da hidima a na ce na sabuwar shekara ba zai a ce a manta ba ko ba haka ba wasu kuma sai su mai da shi ramadan ba zai a ce an manta ba yanzu ana irin wannan amma ai dai in kiji ko aka yi kaza sai kaza to wannan ba daidai ba ne amma an kawo lalura irin wannan to shi kenan to kaji nan kuma ga yadda malamai suka ce za a yi kazin a kawar da yawa ba haka wala ka kaula ya zama da kenan wata goma sha bakwai kai tukuna ga da zaka ba ka ga wani di ka ga biyu kenan yawa wa bil madakal ya zo a cikin zahir madahal yajibu ala balim salatu masala to yin misali sallah fi ka wajaba akan mutum fi shahar sawarin a watan samar a watan biyu ko a watan rabiu a wani gari ma ko a wani su ni juhudu sanati daga watannin shekara wai aiki ruwa ya da ma wajaba alaihim ila yau a tura suke za su jinkirta ba da abin da ya wajaba akan hiran a tura ya yi misali ya yi kenan ina ga aibe ba sai wa ce ga sallah ko a bata sai watan gobe ayi ko wani abin da ya kamata wannan kaga ba haka wa min zalika ya riga abin da ke cewa aka aka sa cikin zakka iddikaru hali da amil aliyasi tara da kar a aji don don liyafa na shi da baki saboda an ta shi da bako ya fi da ma dan gari lada ko saboda falalar ta ba guda da gida ba dan nan to sai kaje a to na gane ba ka gani sai ka daddare da karkar sai ka ji da an yi ba ko kila a gidanka ne kila gidan makota ne maza ai ai a ciki a sarrafa sarrafa ai masa abinci a mika masa ba haka wa ko bid'atun muharramatu ijmal wajahili wannan bid'a ce wadda abin haramci a gamar malamai saboda fiska biyu ahadu ma dai daga cikin su taki da daga na farko dai laifin farko mutum ya jingida su da zakar tunda ran da ta waje baka fili amma baka bayar ba kana jira sai ba ku yazo ka ka jinkiri liman yatta shi ga an gane ko liman yatta shi kuma ga wanda cancanta a baji wa qatal wudubi lokacin da zakar ta wajaba kaga dai kenan wa sal nabi kuma wato ijmalu ya kunshi kauni ba'd al-aliyahi cewar wani fa a cikin bakin nan la ta ha. bai cancanta ba da ya ci zaka don akwai wanda ba zai ci zaka ba wani babu to a sabi zai ci zaka amma ana masa liyafa babu na ko in an yana samu a yi masa shirin talaka sai dai gida da kuma jiki ko jiboriya ko ya tara kudin ku ana haka ai wannan da alika iya daga wancanan ka abin da kirkira aka yi aka za a cikin zaka idawa li imami tarawih ujratan ala imamati a tattara zakaran guwa mallam ba wani ba ta uwan gobbare bare nan baka nan wannan guri a san sa nan abin fa wai bula la kan hanya ta kaɗi yara kiri da hada da manyan ma a ɗauki zaka a bare ita ga limamin da zai unguwa tarawihu don ba aka fara bayan tarawihu unguwa unguwa ba sabon abu ne ba abu ne da dadde tabiya da zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama iya limancin masallaci kawai ya sallar shayi da ba kowa da sai shi to kaga mu yana nauyi kai ɗaya ba kowa zai iya garin ba to sai ana haduwa kamar unguwa sai eh kamar unguwa sai su haɗu su yi limamin ɗaya amma duka wani an fara ibada ne amma Umar ya izini akan haduwan a yi da wani limami to kaga yawanci je mutane a unguwar su in ba su da wani malami sai su je su ɗauko malami ko su je wata makaranta Allah ga mata malamin su babu malami da zai mana tarawih kamar da muke ba da malamai ake zuwa ake tafsiri ko to ba mu malami zai mana tarawih a gurba la malam wa na haiku duk to Allah idan aka je to an ga wata an ga wata za ku bar haka ne ai da dan abun nan ko to karka boye da kaka ibada da Alhaji kace sai in ya zo ai aka ne dubu biyu da dubu da ga da kaka bidar ga malam ko mai tarawih an sallame shi eh to ne yau yake faɗa a nan yake idawo ha a baya da wannan dukiyar zaka ne imamin tarawi ga limamin da yawan mutane a shan ujiratan ya zama kamar an biya shi lada ala imamar da kan limancinsa na na tarawi kar a yi haka wa wajen haka ɗin bid'atun muharramatu ijma'an bid'a ne abin haramci kamar malamai la'anna zalika la yaga bidon wannan bai isar ba zakat ta zan ba ba wayan ka ne mu dame mai duk ko da wanda aka ban yajin shi zakar da to zakar ba da fita ba sai a bashi ladan da aka yi ne za a bashi na wannan aiki da yayi yanda lalle wannan abin da kuka bashi ya kai gobe dawo an gane wannan da ka kuma bidiyar nan ma Allah raba ya raba hadisi nan ma ba laifi yawa li'annahu domin shi udiyaha diyaha ko an bashi ita kyauta aka yi masa alawajin ujirati amma kyautar ta shafi ƙodago shi za mu ba wamin zalika ya daga wancanenka ya da'u ƙaribi mutum ya ɗauki zakar ya bai danginsa allazi la yalzamu hu nafaqatu wanda daman shi da shi bai lazamce shi ba sai ya bai akasar mai mayu idan ga yana hu yana abin da zai bai wani wanda ba dan uwansa ba min ha daga ita saboda mutlakan dan dan uwansa ne wa huwa bid'atun makruhatu bid'a ce amma makruhiya eh makruhiya ce kamar yake dan nan da yake bai malam naka ita eh kad da muna ya zo shi to alaji ko ai an ka ka ya da har da ba kai wannan shinge da yo an hana haka in ka ma ji abin da yake wannan kake bai mutane ba a yadda ba a yadda ba ba ga mutane a gwab da ku ba to masu matsayi irin na a cikin babu ko a cikin addini wai da kaɗan tsakura shi ma haka zaka tsakura to daga ba ta ku ta gida fa a cikin kayan na'am ba a cikin kayan Allah Allah kan da shi ya naka da wanta sun nasa ne ba isa ne eh ba wannan ka bai wannan shi kenan an zauna lafiya da Allah ya ma ka roki Allah ka Allah kai wani haka gwanin ta to Allah bai da wannan ba bid'a ne wa tilkar shi ya zo a cikin wani zafi da kiransa karshe wato sharhi ne amma na na mota haka sai da wai da gani yace yi qur'an an karanta da rabbil malik mai dukiya an yi ku tafsa ya kebance qaribu hu dan uwansa allazi la tuzimu nafaqatu wanda shi da shi bi zan masa dole ba banda danka banda babanka ba bi zakati da zaka fa ina da mithl gairihi wala karahata in ya ba shi yadda ya bai sauran mutane babu ne babu karhani amma in ya ba shi shi na da ya ji a dan uwan nasa na mutane kuma kadan kadan to anan bid'a take makaruhiya wa min dalika iya daga wancanenka ka kasifin na'ibi qarabata rabbil mali na'ibi na zakka ba na'ibin masallaci ba yawa na'ibin zakka yawa kaman a cikin yaran gidanka za ka wani mai halaka kuma kai agunka yardajje ya kace ya raba ta idan sai dinga duba su su tasa naka su su malan naka su ke dankawa da kauri su malan amadu wannan ka san hikimarsa ne baɗi idan ka ce kai mutum na zan zan kore shi aikin na za su a kar ka kore shi yaro ne mai hankali ko haka da wala ba don wani ya dandan kawo da kauri to shi yasa aka ji do ba ya da ba duk da ba mai dukiyar ne da kansa ya dauka ya bai kan uwanka manya manyan kaso ba to kai din da aka wakilta wakilin to ba ya da ba kamar yan uwanka manya manyan kaso aka yi da ke da ba to yanzu lokacin ake yi da a hukumance sarkin kwana yanzu hakimi ya turo a an ta gaida da ma kenan ba ta gaida da sai sarkin dadin kone zai turo eh domin ma hakim ne duk masu bi da zakar aka zo aka yi zaɓin dukiyar ka aka fito aka ɗauki zakar aka kai da fada za a raba ka zo yayan ka ne ko ganin ka jawa shi ne yawa ta yanzu na kuwa in ya sa ya samu ba ya sa ba to ina wani magana ba shi ya kuma mu ka kasar da annabi gina hukumance ake fi da kan kaji a yaƙi to shi za a yi to kaji na'ibin nan da ka naɗa ka wakilta don akwai dukiyar da tafi ƙarfin ka dole sai ka sa mutane a dukiyar da sai ka sa mutane to haka zai aikin nan to an hana ba a yadda ba su keɓance ɗan uwan wannan mai dukiya da ita wannan zakar kai ba ma keɓance wato a miƙa masa ba wa isara hatta shi shi ta so a ba su kafan da ya fi na tsaura shi ma wa hobi da aka maka ruwa da bid'a ce aburkar harshe eh an ki haka an kyamace wa bil kanzi labari ya zo a cikin littafin kanshi yace inna na'iba kun ga na'ibin mai dukiya wanda aka wuce tafi da zaka yukrahu lahu an karanta masa shine istinabati ayin na'ibanci an yi kasisa ya keɓance karabata rabbil mali dangin mai dukiya bisa ka da zaka ba da wannan ba waka da yi tsarin haka jiji ta zo ba da wannan ba wa ma ya dawo hun misalan gairihim amma a ba su da aka bai wani su a tare da ba da su ba da aka rare bi daga babu karanci a cikin wannan in kano min hali a gari wani sharadi kuma in su masu cancanci zakara amma sun magani take akwai bikira shi kenan ko wannan na'ibi na'ibi ya samu an ya kula mai yakin matan iba a ciki in ka ne min aliha in shi ma ya ce amma kuma bil ma'ruf eh ya kai ya handame in ya handame zai biya eh kai ne baka san abin da ya ba ya kai mai dukiya to Allah da ya baka kai din yadda ya aiki kana da shi kai ma ka Allah na ka shi Allah shi ne mai abu sai na da kai kuma ka da shi to kai baka sani ba Allah ka ya sani in nan da yawa abun yayi to ya sani ile kaza abun ya yi shi yanci ya kaza abun kashi uku ya dauka so ne sa a jibin da shi dai dauka so ne ba ya raba ya wanka su kadai sauran kasan ko dinga bi ina ɗari biyu ɗari ɗari na nan zai raba unguwa duk a cikin anguwa da kai banan na wani ai alhamdulillah gida gida ta unguwa ba jirin da mira ba nan ba yakin ji kuka mai balaga dan uwanka ne in wani ya kawo korafi ya maka su a wani ya yi tsakani da Allah sun jika wani ya yi tsakani da Allah irin wa hana wannan domin zalika akwai daga wancanen ka kuma azyardo wato ƙari filfidrati a wajen zakar kono eh zakar kono alaka in ƙara a bisa sayi saboda annabi ya yi a ba take ya ba ai kai ƙari ba ko bi ta masa wannan bid'a ne a makaran misalu zalika misalin wannan kama kala ba'dul ulama yadda wasu maluma suke faɗi an yarda ala ajrabi ko asabu misal wato ya ƙara sa'i a kan yatsu bakwai ba yadda ba ba yadda ba shi sa'i yadda aka auna shi haka za a ba da shi amma za a iya bai mutum ɗaya sa'o'i da yawa ana fata an gane sa'i ko yawa iya mun awon nan ba ɗan ƙarfi babban shi wanda za a bai mutum ɗaya zama bin da kansa wata gajiyar duk wannan ƙarawa a kai yajri harin wuce gona da ilimi ala shari'i kai wa mai shari'a sallallahu alaihi wasallama shi da mai shari'a yi ko ganin na ji wani wani kuwa da masu shari'a ko to yanzu wane ne to manzo Allah ko mai yake nan to yau gudan mu zuna in kun gura jin oron ku dinga sara kuna duba bakin zakai a ce jalla bai fa a zauna lafiya to an ce sharu kan alzaba duk inda kai an ce sharu mai shadu annabi Muhammad shi ne in ya faɗa magana da annabi Huru ya faɗa ba za ta yi aiki ba da annabi Salu ba za ta yi aiki ba da annabi Musa ba za ta yi aiki ba ko na nan ne zai magana ba ai wani in ya riga faɗa duk abin da aka yi aiki ne shi daga annabi Adamu an ko kiyare abin da ya faɗa ya kaji mai shari'a kuma da yayi ko Allah shi na da annabi Muhammad in ka ga annabi ya ce Allah ta to annabi aka taba annabi ya kyale ba zan kyale ba a taba kan kyale ba zan kyale ba amma duk wani abin na ga Allah kan annabi ce to yi kana yi ba na gani kun da ka ala eh amma kan Allah ma tabi to wata laka adai ma kuma ka kara kai kai karancin ladabi da annabi kai wannan yadda annabi ya faɗa na da kan nan ba rage ba dabi daga bayan kai niya ko akwai wani abin ka ko wani uwa mai karami da zai ka bashi kyauta sai wata na wani mutum ya wani abu ni ba ne bai ba amma har yanzu ina jin daɗi har yanzu ina jin daɗi eh ina jin daɗi makoci ne da makocinsa a ƙauye na yi zama wannan makocin ba yi da haji ba yi da kuɗi balle magana na yakan ba a sai dai duba haji mudu ashirin ya haɗa da tauye da kuɗi fan ɗari a lokacin ya je kai masa jawabi a yi sallah a yi hidimar sallah wani Allahu akbar to ba da sallah zai fito ba to yanda ya kare ma da sabon nasu abin da mutane suka faro shi sai babu zakat cikin babin zakat min da jide na bidowoyi a shedani na shedanci alasa biyu sami lokal la kan tafarka faɗa kawai da hankula la alasa bil ba tafarka faɗa da littafawa ba Allahumma ya ubangiji fi ina kamar gamo da kadari da ba su nuna bi da bin sa annabi kuma Muhammad annabi Muhammad sallama ya yi da alfawas da ka aure ka sha'anin da ka ai a hankali sosai domin Allah madaukakin sarki ta dalilin zakali ƙaruna ya shiga fushin Allah ƙaruna ɗan uwan annabi Musa ne na jini ba na makwataka ne ko na zaman gari ba ɗan uwansa ne na jini na aihuwa nasa na jiki kuma irin auren nan ne na mutunta irin auren dangin nan ko ana so ne auren dangi ba za a rasa wanda ya auren dangi ba ko yar kawo ko yar babban mutum ko yar gwaggwansa kaga ta wajen uwa ma dan uwa ne ta wajen ubansa ma dan uwa ne irin wannan dan aje ta ko ina kawai dan uwa ne to haka suke tsaro na tafi a nan haka suke dangi ko da ta gefen uwa da gefen uba gaba amma da tsaro ta lauci da mai je zo roƙa ne mu da ne mu da ya roƙa masa Allah Allah kuma ya bai tsaro dukiya to tsaro abin da ya kirki da kai to kin fitar da kan nan ya sa kaman ka tafi garin gari kai kudi mu kuma mu je rani garin ina zamu sauka a wurin ina gidan ka zamu sauka ga nan garin mu ya kawo to haka da miji yake ai in ka je kai wani babban da ni wala duk da mun samu dan garin samu a nan za mu sauka sai ka mutu ana ba ana ma duk ana da yadda wannan abun ba ka ga mutum ya ya shiga wani hali ke sai ya kirkiro wata dabara zai yi a kashe Allah wura kashewa a kashe ba ɗaya ba wata dabara zai ne a kashe Allah wura ya ta nazari ya ta nazari bayan ya daina zuwa wajen sa ya daina ya fita cikin tabgar kada wani abu ya taso a ce a kawo ko ba shi za mu sa ganin ba suke ni da ta naka ba kar kuna da ku za a raha abu wanda kuma ga alhaji a fara ya ki a ce na da ruwa ya yi kuma shi kuma ba zai ba ai ka ji da rai yi a suke nesa ai karo ya yi nisa kai ya kai na karo ya yi nisa wata rana Haruna sai ya fita an ce da mutum dubu saba'in ya fita ya zo ya musu ado na zinariya da ado na alharini da dawaki layin bakaƙe bakaƙe layin jajjaye jajjaye layin farare farare layin doki mai fari biyar mai fari biyar layin alfadari alfadari layin rakunu rakunu abin hawa layi layi ana ta zagayawa ana rali sai aka ana kai kowa na kai to da mu ne muke da abin da Allah mu kawo mu rako duniya ina ma muni da irin rabon karo kowa haka ake da bara sai malama suka ce a'a ladan Allah ɗaya kwal ya fi wannan abin da Allah bai kauna gaba da aikin lada lada kwaya ɗaya ya fi duk abin da aka bai kauna shi mai na wani kawai shi kenan karun da gari ya waye ba sai ya gano yana da ba goyon baya ba tunda ya wannan gangami ko ba shi da an sa zama cikin haɗa gangami ba don a ce mutum yana da goyon baya a ce maka zaɓe shi ba fa ba ga shi jami'in sa ba yana da goyon baya da suke gangamin nan za su yi zaɓe su tsaniyar ka ka ga su ba su ma su ma gizo a ga bije ai ƙaruna da ya ga ta ka ƙasa sosai ya kira wani babban taro ya ce taron a wajen gari za a yi taron taro ne taro ba a yi zaɓe da ɗaya ba zai ɗauki jama'a ba sai dai wajen gari aka yi ta taruwa bani isra'ila aka yi ta taruwa aka yi ta taruwa to dama sai ya kira wata mata da ake raɗe raɗin kamar dai ba ta kirɗa kanta ba eh tana ɗan mu'amala ɗan taɓa gidi haka eh na rage rage ba yawa eh shi ke nan wannan ga ya kuri wato mutane na mu ne to shi ke nan yawa yawa to alhamdulillah sai ya kira ta ya ce mata to za mu yi gamin baki da ke kanan da kamar kamata ya kota akwai mutum nan kace yayi wani abu la'a da ma mutum kamar wanda ya kamata da irin wannan alama ne to kaga kamar magana za ta fi karkuwa eh to ya faɗa mata an ce magana guda uku amma duk magana uku nan daya ya ce in mu da shi da mai kyau da sun gida ma duk wanda ke da zama za a bata ne kawai malala ga sun tuntiya wanda in ka ga dama a yau za ta iba kai ma a jiki da zama ka zama ta da ya ce zai mata wannan kyauta ka ji ɗaya ko ya ce zai mata kayan ɗaki na zinariya gaba ɗaya ɗakin da na zinariya ne kayan zai mata wannan sannan kuma zai aure ta ya zama ko a cikin matan na fi abin ta faɗa ita a duba kuɗi irin na ƙarin da wanke wanke sama ta ji daɗi ban dindala Eh, wannan duk zai mata. To amma ita kuma me za ta mata? Ita wa ne mota ƙarya kawai take sun yi wani abu. Ita mu da shi. A mata aka shirya da ita ta tafi wajen filin taro ta tsaya. An yi taro maza da mata za a yi wa'azi. Shi ko mugun sai kawai zo wajen a nan mota. ya zo yake masa ta inna bani isra'ila yajtami'una yantazuruna khurujaka yatamurahum wa talhahum yace tab yace bani isra'ila yau an yi gangami ba kankanin gangami ba amma ba wanda ake jira a nan wurin kai ake jira a wurin ka je kai wa'azi ka je ka faɗa musu abin da Allah ya faɗa na umarni ka ce ayi na hali ka ce al'ahad da Allah mai wa'azi zaka ya mutanen da ake nemo su a musu wa'azi sun ci aka je yanzu sun taru suna son wa'azin ya aka gani a nan wuta kawai shi ga almanai dau a nan musa ya zo ka zazzauna a nan musa fara wa'azi ana mutane sun yi mamaki to karuna imani ne yau ga karun fa ga anan muta karun da ba zuwa hadar gaisuwa ya dina zuwa amma yanzu ga karun ga anan muta ana ta wa'azi karun kamar shine mai jan baki ya zama waziri in an yi bayani an yi ba ce na'am na'am na'am sai a cika ba an yi bayani ya yi na'am ya jinjina ya girmama nauyin kalmar da ake faɗa can da aka zo ma shiga cikin inda yake da da shari'a kaman laifuka cikin buka ko wanda ake taba gaba kaman shan maye ana yin mutum bulala tamanin ko ɗari ƙazafi ana mutum bulala tamanin sata ana yanke hannun mutum ko haka dai ake ta faɗa aka zo kan irin wannan gurin tunda an ce za a yi hali ne da umarni ta umarni kan ba aiki mai kyau ba hali ko ba muna a ce a bari ba a ce sun kai matsayin da Allah ya ce wanda ya ma a masa kaza a masa kaza da aka yi magana barawo wanda ya sata a yanke hannu ce walau kun da an da ko kai annabin Allah ce ko ni ya to jama'a kun jefa bani Isra'ila kun ji dafa agwajin Musa ko shi ya gada za a yanke masa hannu ballanta na wani wada ko a kiyaye sai a ci gaba da wani a faɗi wannan ya sake bayani a faɗi wannan ya sake bayani sai aka zo kan wanda ya zina wanda ya zina kuma ya taɓa aure kuma ya yi zina a jere shi rujima hata ya mutu a jere shi har ya mutu sai ce wala kun da an ta ko kai ma da wazin da zai tsaya ba har kai ma yake ko nisan ma Allah bai ɗauke kowa ba mutum ya ka Allah haka Allah ya masa ya ce kai kai kai kai inna bani isra'ila yazqumuna annaka fajjata bi fulani da zane da shi tab yaji ai gobanni Isra'il na ida a cikin gari an ji akwai wata wanci da mun tana ana rade din da karuwanci ana jiwa akwai sha'anin ku kai da ita kai ya san da mala ga ji ko anan wuza ce ko ni ne nayi a kace ni eh do an ce kai kai kai kai kai ba za ta girma fa ai wa da rikice ko wa ya wa anan Musa hankalin sai tashi ya kire ya jiji ya ce na wajen da ke aka ce ga sai ka kira wuta aka kira wuta wannan karura irin abin da yake zai mata nan bai tsammanin za ta yi mutu kawai anan Musa ya ce mata kewance zan tambaye ki amma ina haɗa ki da girman Allah, Allah da shi ya tsaga kogi, bani Isra'ila suka haye, Fir'auna ya shiga ciki ya nutsar da Fir'auna maciyan bani Isra'ila. Allah da ya yi wa bani Isra'ila wannan ina miki magiya don girmansa, wani gashi abin da ke Kai, wa ƙalabi na fi ha, a harin da wabatan afdal min an uja rasulullah sai da faɗa ta tuci zuci sai domin na tuba mana daga mugun aiki aiki ya zumun akan in yi wa annabin Allah ƙarya eh tace walakin da alani qaruna julan ala an ubri haka bi nafsi eh amma qaruna ya samu kuɗi yace zai biya na ce maka mun yi lalata tsaro ne ya faɗa a nan wuza ya fashi da guwa sai da ya faɗi a ƙasa jewa Allah su jida sai ya ce Allahumma in kuntu rasuluka fagaribli eh kaga rubuli eh Allah in kai ka aiko ne to ka tsara fushin da aka fuskanta tare nan eh sai ga jibril to kace ka ta kama shi eh da yanzu taron nan namu dai ya zama namu ne za a raba shi wanda ke tare da ni muna nan wanda ke tare da ƙaruwa su koma gefe shi da ƙaruwa shi kenan duk ya gabar ƙaruwa da nan gaba dai ba bai da gomba sai mutum biyu kadai mutum haɗe biyu ne duk da masu gawa da ya ba wannan mutumin banza a zai wa annabin Allah ƙarya aka waje masa a lokaci da kawai sai ya yi annabin kaza ke kama su kawai kawai da kama lima kaza kawai suna ta yin kaza yana ta magiya yana ta magiya yana ta magiya yana ta magiya akan abali eh anan mu ana ma magiya ina hada ka da girman Allah ina hada ka da girman zumunci ka taimake ni an ji annabi za a fita da kowai waye bai babballe kalle ya samu dai ikon kafin ya dubi yayi magana ko 70 magiya shi ka nuna magiya 70 yayi annabi Musa bai kalle shi ya nune ka aka Eh, Allah ce to kaga kai eh, kai mu za ba kai kare shi karo na ba da kai kare shi da kaji dauran sa
na'am da eh Allah ce da kai kai da kaji dauran sa eh haka ya halaka
haka yanzu eh ya ga ni gaba da to abin da ya sababa ka ga rashin zakari shi ne sanadi shi ne sarki ya zo ya tafi lahira da wannan babban laifin ne yau annabin Allah ƙarya da neman tozar tashi a cikin ɗimbin dubban jama'a to kun ga ba kyau in dai Allah ba ka abin da zaka ka fitar kuma ka sani fa a hakan Allah ya taimake ka ba dan haka ba da kai ne za ka zama talakan da kuke ta tambayawa alhaji wani ya fitar kuwa don kana zuwa san maka to Allah zai yi bibi ka ka wuce haka kada mana kuma kai na ake kuɗa wurinka to sai ka ji tsoron Allah ka yi godiya to Allah kuma sai ka fita Allah ya ba mu abin da za mu fitar kuma ya ba mu ikon fita ayyuka ne salatu